Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsarkake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Imamun li'ahalil ardi wadi'u isrihim يسوقوهم للبر في كل أمرهم يسوقوهم للبر في كل أمرهم ويشفاء فيهم عند شدة زعرهم ويشفاء فيهم عند شدة زعرهم زراه منيء فالعباد بأسرهم بأفيائه يوم القيامة لوزوا زراه منيء فالعباد بأسلهم بأفيائه يوم القيامة لوزوا رأى كل ما هد الإله وما أدا رأى كل ما هد الإله وما أدا وقاد الورى بالعزم والحزم للهدى وقاد الورى بالعزم والحزم للهدى جميل المهيا باسد الكف بالجدى جميل المهيا باسد الكف بالجدى ذليقوه سامي الباس هامي يد الندى فلله أو بالله يؤذي ويأخذ ذليقوه سامي الباس هامي يد الندى فلله أو بالله يؤذي ويأخذ إمام لآل الأرض وذيء إسرهم يسوقوهم للبر في كل أمرهم ويشفأ فيهم عند شدة زؤرهم زراه منيء فالعباد بأسرهم بأفيائه يوم القيامة لوزوا رأى كل ما هد الإله وما أدى وقاد الورى بالعزم والهزم للهدى جميل المهيا باسد الكلب بالجدى زليقوه سامي الباس هامي يد الندى فلله أو بالله يودي ويأخذ بسم الله إمام لآل الأرض وادي إسرهم إمام لآل الأرض وادي إسرهم إمام لآل الأرض وادي إسرهم إمام لآل الأرض وادي إسرهم يسوقهم للبر في كل أمرهم يسوقهم للبر في كل أمرهم يسوقهم للبر في كل أمرهم يسوقهم للبر في كل أمرهم ويشفاء فيهم عند شدة زورهم ويشفع فيهم عند شدة ذنوبهم ويشفاء فيهم عند شدة زعرهم ويشفع فيهم عند شدة ذنوبهم زراه منيء فالعباد بأسرهم بأفيائه يوم القيامة لوزوا تراه منيع فالعباد بأجرهم بأبنائه يوم القيامة الوزن زراه منيء فالعباد بأسرهم بأفيائه يوم القيامة لوزوا تراه منيع فالعباد بأجرهم بأبنائه يوم القيامة الوزن رأى كل ما هد الإله وما أدا رأى كل ما أتى الإله وما أدى رأى كل ما هد الإله وما أدا رأى كل ما أتى الإله وما أدى وقاد الورى بالعزم والهزم للهدى وقال الوهاب العزم والعزم للهدى وقاد الورى بالعزم والهزم للهدى وقال الوهاب العزم والعزم للهدى جميل المهيا باسد الكلب بالجدى جميل معي باسد الكلب بالندى ذليقوه سامي الباس حامي يد الندى فلله أو بالله يهدي ويكزو ذليق سامي الباس عامي للندى ولله أو بالله يؤتي ويأخذ زليقه سام الباسها من يد الندى فلله أو بالله يؤدي ويفوز صديق سامي الفاتحة إن دعوة الله أو بالله يؤتي ويأخذ أمسى إمام لآل الأرض وضيء إسرهم يقوم بالماء في كل أمرهم ويشفع فيهم عند شدة زورهم الله منيع فالعباد بأسرهم بأبيائه يوم القيامة الوضوء سعى كل ما هد الإله وما أدى وقال الولاة الأمر والهدي للهدى جميل المهيا باسط الكتب بالجدى صديق سامي الفاتحة حميد الندى فلله أو بالله يؤتي ويأخذ بسم الله إمام لأهل الأرض وهي وإذنهم يسوقهم لبر في كل أمرهم ويشفع فيهم عند شدة ذرهم يراه منيع قلبات بأسرهم بأبيائه يوم القيامة الوسوق رأى كل ما أتى إله وما أداه وقال الوهاب العزم والعزم للهدى جميل المهيا باسط الكيف بالندى زليق سامي الفاتحة بيد الندى فلله أو بالله يحيي ويأخذ إمام خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو أي هو إمام شي شغباني صلى الله عليه وسلم تو شغبان نوا لأهل الأرض ga mazauwa ƙasa ai ba iya su ba har mazauwa sama din ma duk shine shugaban su wadi'u isrihim kuma mai sauke nauyin su duk wani nauyi da ba za su iya ɗauka a lahira ba shi zai ijewa talikai alaihi salatu wassalam sai sa Allah ya ce alam nashraha laka sadraka wa wada'ana laka wizraka allazi anqadha zaharaka shine nauyin al'ummarsa wa bi'u isrihim kenan yasuqu humulil birri yana kora talikai zuwa ga aikin alkhairi duk wanda bai alkhairi ba annabi alaihi salam shi ke kora mu ma'aikata alkhairi kullun kiransa kenan ayi alheri ayi alheri ayi alheri fi kulli amrihim a dukkan al'amarinsu bacci in za a kwanta sai da ya koya mana yadda zami don mu samu alheri sai da ya koya mana yadda zami in za mu kwanta bacci in kana bacci ko jiwi kai mala'iku su ma tasbihi mala'iku su dinka nema ma gafara a gurin Allah haka annabi alaihi salam ya ce ce duk mutumin da yayi alwala ya kwanta bacci ce ko juyi yayi ce mala'ika zai shiga tsakanin fatarsa da rigarsa ko juyi yayi sai ya ce Allahumma ghafir lahu fa innahu ba ta qahira Allah gafarta masa domin yayi bacci da tsarki banda annabi waye zai mana wannan sallallahu alaihi wasallam shine yasuku humulul birri fi kulli amrihi ban daki sai da ya koya mana ya zamu shiga in mun fito ya ce ga abin da zamu faɗa gufranan ce sai an ba mu lada mun shiga ban daki mun fito amma mu samu lada abinci in za mu ce ce ga yanda za mu in muka yanda yanda ya koya mana in muka ci muka koshi kuma a ba mu lada ruwa in muka sha yanda ya koya mana mu koshi kuma a ba mu lada kai karuwan layi mai iyali ya kusanci iyalinsa yanda annabi ya koyar in yi sai an ba shi lada har sahabbai suka yi mamaki a yaki ahaduna shahawatuhu mutum ya zake bukatarsa kuma ya samu lada sai ya ce me ya ce afara aita in waza aha fi haramin a alaihi wizirun inda haram ya je ya aikata yana da zunubi suka ce eh sai ce to a cikin halaka sa bukatar tasa da aka anan ma sai ya samu lada wata musibar ma ta so mutum wannan sadakar da zai samu ladan wannan sadakar da zai samu ita za ta ingije mai wata musibar banda annabi alaihi salam waye zo wa duniya da wannan alheri wa yashfaqu fihim kuma ya ceto a cikin talikai inda shiddati zu'urihim a lokacin tsananin razani ba a gane masoyi sai an shiga musiba sannan ake gane masoyi ko kai a cikin yan uwanka mutane ka auna wani yana zaune da kai ne saboda wata maslaharsa in ba wannan maslahar tasa a gurinka ya guje ka in kana da wata dama yana tare da kai in babu damar ya rabu da kai to ba a gane masoyi sai ana cikin musiba to babu musiba irin ta ranar alkiyama to shi kuma a ranar zai nuna soyayyarsa gare mu alayhi salatu wassalam shi yasa wani mai masa kirari yake mai kirari dabibu idza udima dabibu habibu idza afsal habibu sai kai ne likita a san da za a nemi likita a rasa kai ne masoyi a lokacin da masoyi yake wahala ta ce alkiyama ita ce ranar da Allah ya ce yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da kullum ri'in minhum yau idin sha'ani ya gune Allah ya ce ɗa ya guji iyayensa iyaye su guji ɗansu miji ya guji matarsa mata ta guji mijinta ɗan uwa ya guji ɗan uwansa a wata ayar Allah ya ce yau mace ta hadu murdi'atin amma arda'at wata ba'u za tu hamlin hamlaha Allah ya ce mai shayarwa ta jifa da abin da take shayarwa mai ciki ta haife cikin ta gudu ta bashi ce wataran nasa su kara kaga mutane suna maye Allah ya ce mafin bi sukara ba abin mayan suka sha ba me suka gani ce walakin nan walakin na azaban lahi shadid tsananin azaba aka gani Allah ya ce yauman ya ji alilu milidanu shi ba ranar da take sa karamin yaro ya furfura karamin yaro yau mai ya ji alilu milidanu shi ba ta ce asama'u munfatirun be sama ma a razana take amma shi a wannan ranar zai ce zo ni ne naka wannan wani irin masoyi ne kai kasan wannan ba masoyi ba ne ga magani masoyi ne na musamman sallallahu alaihi wasallama Allah ya karɓi soyayyanmu Allah ya sa annabi ya so Allah ya sa annabi ya so shi ne wayan shi fa'utihim wanda zai ceci talikai inda shiddatu zu'urihim lokacin tsananin fargaba zurahu mani'un yace ka wato shingensa abin karewa ne fal ibadu bi asrihim ga baki ɗayan bayi bi afiyaihi yawmal qiyamati luwazu za su fake a cikin inuwar tsaron alkiyama kuma inuwa ta ishi kowa ba ta cika ta ishi kowa shine wanda Allah ya ce kowa ta kansa zai biyo duk wanda yake so Allah ya karbe shi ta kansa zai biyo Allah ya karbe shi sallallahu alaihi wasallam to karu wallahi annabawa ma zuwa da su fake a inuwarsa annabawa ma mala'ika jibril da kansa yake cewa na gode wa Allah da ya hada da kai na samu albarkacinka sai ba daban kai ba daban san matsayina ba ce dan ba abin da zai hana Allah ya min yanda yawa iblis yace amma a sanadiyarka sai na ji Allah yana ce mun ziku watin inda zil arshi makin mutsa'in samma amin ce saboda kai Allah ya faɗa min haka sallallahu alaihi wa sallama ra'a kullama haddal ilahu ya kiyaye duk iyakar da Allah ya masa sallallahu alaihi sallama kafin ya hana mu mu ketare iyakar ubangiji shi ya fara kiyaye alfarmar iyakar ya kare ta wa ma'ada bai taɓa tsallake umarnin ubangijinsa ba sallallahu alaihi wasallam wa qadal wara shine yawa talikai jagora bil azmi wal hazmi lil huda yawa talikai jagora zuwa ga shirya bil azmi wal hazmi da dagewa da yi da gaske dan ya ja dan ya ja talikai yana jan talikai suna ja suna ba za su bi ba amma a haka zai ƙara kaɗo kansu saboda shi ya san inda yake so ya kai su annabi alaihi salam yace misali na a cikin ku kamar mutum ne ya kunna wuta fari da fada wuta suka zo suna so su fada wuta yace ana aikizun bi hujjikum na rike kubukar wandonku ko kuma kuna kokarin sukucewa daga hannuna yace ni da ku kamar haka mai su kowannen ku ya rage sai ya fada wuta ni na rike ku ina ja kuna ja amma ba zai sake mu ba insha Allah har sai ya ga kai mu aljanna al-mahbubu al-azam babban masoyi sallallahu alaihi wa sallama jamilul muhayya mai kyakkyawar fuska basidul kaffi mai budaddan taji wato mai yawan kyauta bil jada kuma kyautar yayi ta ya kara sallallahu alaihi wa sallama shine ba su dalkafi bil jada mai budaddan tafi da yin kyauta zaliqu husamil ba'si mai kaifin takobin yaki in an kibi dan Allah kuma ya zare takobi dan kada a fada wuta da takobi ma yake hana a fada wuta haniyadin nada mai kwararar da tafin baiwa falillahi aw billahi ko dai dan Allah ko a cikin lamarin Allah yudi wa ya akuzu ko ya bayar ko ya karba duk a cikin lamarin Allah ne falillahi aw fillahi yudi wa ya akuzu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amin amin kada Allah ya raba mu da shi Allah ya cika zukatan mu da sansa ta soyayya ta gaskiya Allah ya cika zukatan mu da kaunarsa kauna ta gaskiya sallallahu alaihi wasallam Allah ya sada mu da shi duniya da lahira Allah ya sada mu da shi ya kazatan wa manaman kada Allah ya raba tsakanin mu da shi tsarfata ainin kada Allah ya raba mu da shi tsarfata ainin mai dala'il yana cewa Allahumma inni amantu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam arab fala tahrimni fil zinani ru'yatahu warzuqni suhbatahu sai me wa tawaffani ala millatihi واسقني بكأسه واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نزمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير الله يمنع هكا يتي الله gane na yi imani da shi amma ban taɓa ganinsa ba ce to fala ta harimni fil zinani ya tau Allah haka haramta min ganinsa warzuquni suhbatau ka azurta min zama tare da shi wata wafani alamin lati ka ɗauraina a kan tafarkinsa wasu ilimin hauzihi ka shayar da ni tafkinsa masharaban rawiya abin sha wanda an sha ake ƙoshi sa'igan mai daɗi hani'a mai cika ciki sai lana zama uba adahu abada wanda in mun sha ba za mu ƙara kishirwa ba har abada Allah ya mana wannan da ya koma can a sharaha nan ma akwai inda yake faɗa sai dai ya tubuce mu na'am can cikin ashirha wala tufarriqu bainana wa bainahu wa ta tudkila mana kala huwa tawina ila juwari il karimi to farko farko bayan nan din alaihim nan gaba ne bayan wannan din yawwa hatta tudkila na madkhalahu yace Allah ka karaba hasken salati daga jikin mu hatta tudkila na madkhalahu sai ka shigar da mu mashigar sa sai me wa turida na haudahu ka gangar da mu tafkin sa mhm wasu ina bi ka asihi ka shayar da mu tafkin sa gaira kazaya Allah kan mu ji kunya wala najimina a amin dawo abu jufa kuma wala shakina kada mu kuka wala mubaddilina kada mu sauya addininsa wala mugayyirina kada mu canza shi wala fatinina kan mu fitalanci kowa wala mafatuni na mu ma ka a fitinance mu kai malam mazaje sun yi gaba Allah ba mu albarkacin su to muna karanta mu ma Allah ya karba mu ma daga bakunan mu su dai nasu ne maimaita muke yi to Allah ya sa mu ma in mun faɗa Allah ya kalli gazawar mu ba za mu iya ba yayi mana abin da suka roƙa ya musu mu ma yayi mana alhamdulillah